إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara haduwarmu a markaz ahli sunna da jama'a wanda ke ungulkarkar da a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna talata 24 ga wata na safar kai laraba ce shi laraba 24 ga watan safar hijira shekara 441 wanda ya dace da 23 ga watan goma shekara 2019 yau insha Allah za mu yi littahi muna cikin littafin mota ta imam malik yau za mu yi darasi na 21 darasi na 21 cikin motsa ta imam malik a kayan muhara ganin duk da lokaci ya huce na masalar da tsohuwa al'ada ta jahiliya har yau tana yawo cikin musulmi don yau amun tambayoyi masu yawan gaskitin jiya masalar larabgini larabgini ko larabgini ko gani babba ne ko babba ko karmi karama karama laraba mu dai abinda ta muna yara ake cewa a wannan laraba ta ƙarshen wata ba a wanka ba a wanki ba a bulaguro kuma can da ta ake ba a bulaguro ko tsuntsuwa bulaguro bai dawowa lokacin duniya tana karama kayan sadarwa ya baka labarin wani gari abin da ake a wani gari ta ke tsuntsu ma yi bulaguro bai dawowa to kaga da yanzu dai jirgin sama ma kai dubu na kullun yawo ke yawo ma yawo kaji mu hadari a yau na jirgin sama su je su dawo bus tsaya ba kina da garma za ka gano ƙaryar magana to an ce tsuntsu ma bai naka jirgin sama da mota an taba ta rana a duniya da ba bulaguro a jirgi ko a mota ko a inji kaga babu kiyan da garma za ka gano maganar shirme ne jahiliya ce jahilci ne da haka ɗanwa babu wata rana a musulunci da aka keɓance ba a mata wanka ko wanki ke ma umarnin ranar da ake ma wankan dole ko irin su juma'a kenan maganar cewa larabgini ba a wanka ba wanki jahiliya ce mangaru ko ba su da asali cikin addini kusan saba ma aƙida ta addini babu wata rana na hisa ko sa'ida sa'ida da na hisa abin duk a hannun allah da nasara rashin nasara da abin hannun allah in yau ka mutu wani yau aka ahe shi in yau ka kare wani wani yau samu la'iya aka saba shi daga likita yau ka samu arziki yau a wani sata ko yi gobara babu wata rana mai sa'a ko rashin sa'a a duniya wannan canhi na rashin aƙida ake dangana ma rana sa'ida ce mai arziki na hisa mara arziki wannan jahiliya ce kamata musulmi ya ajiye wannan aqidu na jahiliya ka sha ma kanka lahiya ka mai da komai a hannun Allah alkhairi kishi alkhairi duka daga Allah suke babu wata rana mai sa ko rishin sa'a Allah taimake mu ya tabbatar da mu kan aqida ta musulunci to wannan kenan maganar wanka na rabbi dishin mai ne kuran to dun mun shari alheri kenan ba yafi shari dishin mai ne to Allah ya karanta da mu nasan Qur'ani dan nan daga shi ne fiya ifir kullu amrun hakim dan nan daga shi ne ake yin ko ake yin budget na shekara budget na shekara ba na begina ba to shi ne mai cewa Qur'an ah za mu tashi sabon karatu a darasin mu na 21 na muwaddata Imam Malik za mu tashi ma ja'a fi ta'min khalf al-imam eh magana yin amin a bayan liman kahin nan musan akan me muka tashi ƙarshen dai karatunmu na ƙarshe an tattamna ko mun tattamna kan mas'alar karatu a bayan liman abinda muka daddale ƙarshen karatunmu abinda muka tsaya ruwaya ta abu horera wanda irin dai mangan da suka zo wanda suke ga cewa sai an karanta fatiya ko da a wurin bayyanawa kan mas'alar da annabi sallallahu alaihi wasallam iya sallah wani ya karatu a bayan shi ya ce kadda ɗayanku ya karatu a bayana sai in fatiha tilkitab ce domin babu sallah ga wanda ba shi da fatiha wannan ya sa masu ganin dole a karanta fatiha a bayan liman suka rike suka ce dole sai an yi karanta fatiha a bayan liman wannan shine babban madogararsu ta rikewa karatun fatiha a bayan liman abinda yake da zai biyo baya madogaranmu babba ta kishiyar wannan hukunci na wannan bangaren masu gan dole sai an yi na harko dai faɗar alƙur'ani faɗar Allah subhanahu wata'ala wa idza quri'a alqur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun Allah ce dana karanta qur'ani ku shura da ku shuru dan ajikan ku ruwaya ta muslim annabi sallallahu alaihi wasallam iya cewa innama ju'ila al-imamu liyutamma bihi fa'iza kabbara fakabbiru fa'iza ƙara fa'ansitu zuwa ƙarshen bayani cewa idan iya cewa na sallallahu ruwa musulun an sanya liman don a yi koyi da shi na haka in yi kabbara kuma ku yi kabbara in yi karatu ku shu kaga mun gama waccan aya da wannan hadisi madogace babba na maganar waccan cewa akwai ruwaya wadda imam malik ya inganta ta akshe sabin taimiyya hatta yansu albani sun tabbatar da ruwayar cewa man kana lahu imamun fa qira'atul imami lahu qira'a wanda yake da liman kenan kaddara da wacce rike wacce ruwaya da bai da fatiha to annabi sallallahu ya ce mana wanda yake da liman karatun liman karatun shi ne me matsala ka tabbata baka matsala haka daga cikin madogara wannan ruwa ta ƙarshe ta abu huraira cewa irin wancan abin da aka yi manzana sallallahu alaihi wasallam ya ce ka a yi karatu a bayan shi sai yan fatiha ta kitabu ce to abu huraira ce hakan ta sake wakana manzana sallallahu alaihi wasallam ya yi wannan magana inni aqulu mali unazir ya ce fantahan nasu an alƙira'ati ma'a rasulun da sallasallam mai ƙarfi zuwa da ƙashen magana ya ce da annabi wannan magana me yasa ake jayayya ina hudi ana hudi ta wuce daga shi mutane ke da sahabbai suka kai ƙarshen suka wasa karatu tare da manzon sallallahu alaihi wasallam inda yake bayyana karatu tun da ran nan wannan shine babban madogara kaga can dai maganin gaskiya duk da malamai gabata sai maganu kan maganar haka idan ka huskance su da wancan aya ko wancan hadisi wasu za su kama maka inda liman ke shuru bayan fatiha to shi abu ne sananne akwai ruwaya da aka kawo mazana sallallahu salama yana shuru bayan kabbara ta harama da bayan karatun fatiha da bayan karatu ruwaya wadda ta kawo yin sakata bayan katon fatiya ba ta da inganci kwata-kwata ta inganta ba abin da ya inganta karatu a bayan liman inda yake bayyana bayan karatu gaba da iya shiru kuma ita ma shirin sakata ce kaɗan nan matsala cikin masu karanta littafi bayan wannan ruwaya ta ina yin sakata ba da ƙira'a sai imam tahawi ne ka ce ara shi wannan shuru da ya kawo ta ya ce iya ga an yi ta don mamu ya karanta fatiya himda suke ɗaukan ruwan hadisin ce shi wani mali ba matabi ba cikin malaman hadisi na baya baya shi ne ya kawo irin jumlan iya ga wannan shuru da manzo Allah ke yi bayan fatiya iya ga don mamu su karanta fatiya na daidai ruwa da ba ta da inganci kuma shi ba ta manzo a ta shi ne ya ce iya da haka na ta an wa ina ga bin bazar zama wallah ko sami anna sami suna cikin masu ganin lakan fatiha to ya za a yi da waccan aya ya ina za a karanta karatun ƙur'ani ya ce bayan shuru da liman ki tuta ai wani bata bata bata inganci ce ai bata inganci ya ce bangaren isnadi ruwa bata inganci shi kanshi ta bata inganci ruwa shirin da ta kawo bayan fatiha ce bata inganci amma ce haka da ma ko iya bayyana wa dole a yi kaji shi fahimta shi Allah gaurata musu a takaice gaskiyar magana mu je muna kan wannan hujjoji cewa wanda ke bin liman koren karatun liman karatun shi ne abinda yake ibada su kamar da alabani da mawallah ke cewa kai mai bin liman ibadaka wannan shoran shi ba ka shurara shi ne ibadaka inda yake bayyanawa inda bai bayyanawa kai ma yake naka wallahu a'lam wannan shine karshen karatun na sati da gaba yanzu sai ma ja'a fi ta'amin khalfa al-imam maganar abin da ya zo na yin amin a bayan liman ƙarshe in ya kawo gairar magadubi alaihim wani dalilin ani to a wajen aminkin ne kai mamu yaya za ka yi abu ne sannan ne ba yana haɗi ba mu a abin da ya shahara fikin malikiya na ɗaya liman bai bayanar da amin kuma an ce mamu ba zai yi ta ba inda ake bayan asirtawa ne za a yi amma mamu ko liman ba mai yin ta a wajen da ake bayana haka yake cikin mazahaba ta malikiya yawanci na wani sha bayani a nan kan cewa mutane ba sa ban basa ganowa in me suka gani a cikin littattafai na malikiya ya su ɗoka kurin wani magana ta imam malik shi za a ta bala'i a ta rigima iya kamar kasu kin malikin yamma manganu da yawa da yawan gaske ba su da alaƙa da imam malik sai ma imam malik ya yi inkarin haka to amma wani cikin mabiyan mazhabar iya ga iya da wata madogara da suna aiki kuma ba su aiki da ra'ayi shi iya ga da wata madogarar shi ya ta sa sai rike waccan hujja tashi ya bar ta imam malik ma ba da imam malik bane ba yau duk abin da a cikin mata ta malikiya ko risala ko iziya misali ko mutasali kuma mutasali ya shaka hujja ya shaka hujja ga almajiri zai gane mazhabar ba ta ma malik bace kadai ba zaka ta'wilatun aqwalun taraddudun cikin mutasali an kai an kawo dan babu nasi wajen yan farko in an ba su ke magana ta'wilatun cikin madawana ta sunun ibn qasim ashab maganun gaba da malamin malik basu da alaka da malik maganun da yawa shi zaka san bambancin fatawa kan mas'ala guda ta haka nan zamu ga meye wannan mas'ala ta amin a bayan lima haddathani yahya an malik an ibn shihab an sa'id ibn musayyab wa abi salmah ibn abd الرحمن انهما اخبراه عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا امن الامام فامنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه قال ابن شهاب وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين abin da yake wannan ruwaya ta malik daga ibn shahab az-zuhri shi masa wani hanya ta hanya biyu daga abu salama da sai ibn musayyib da je bane mani malaman tabi'ai sun ba shi labari cewa abu hurairah ke bada labari yana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza amana al-imamu fa aminu idan liman ya ce amin kuma ku ce amin in bai bayyana ba kun ji kaga za ku lugu wannan lafazi ke sai yake gaya maka fa'idar yin amin tare da liman ko bayan ta liman sai ce faman wafaka ta aminu ta aminar mala'ika duk wanda aminkin shi ta yi daidai da ta mala'iku gufira lahu ma taƙaddama min zambi za a gafarta mashi abin da ya gabatar na zunubin shi wannan fa'ida ta yin amin bayan liman ya ibn shafi'a zuhuri ke cewa manzana sallallahu alaihi wasallam iya cewa amin wannan hadisi da mu kare magana da nabi da muhimmin bayani kan mas'ala yau na ruwa ta gabata ba imam malik da ma sun ta inganta anan haka imam al-bukhari haka muslim sun karuwa kina hadisi ne muttafaqun alai bayan kuma da imam malik ya kawo shi sai na biyu wa haddathani an malik an sumay maula abi bakar an maula abi bakar an abi an abi salih samman an abi huraira anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه domin wanda amin maganar shi ta zo daidai da ta mala'iku za a gafarta mishi abinda ya riga ya gabatar na zunuban shi wannan magana bi mamar ya kawo ta ita ce asalin maganganun malamai wasu suna ture imam bai cewa ma'ana mai yaka cewa mamu bai cewa amin bayan kamar taliman kenan ba magana taliman sai su ce a nan kenan da aka ce ilimin ya ce gairar magadubi alim za ku ce amin kenan nan ba wurin bayyanawa ba ne ba za ka iya yi amma ba wurin bayyanawa ba a gama maganganun guda biyu cewa a nan an faɗi ne maganar cewa bayan a ina ake amin ana amin bayan ƙarshen fatiha aka gama kuma ku ce amin wacce ruwa ta harko tana karantar da kai daga ina kai taka kake yi masu abu ne sananne komi na mamu mai mun zanaka cewa innama ju'ila da imamu liyotamma biyu an sanya liman daman dan a yi koyi da shi kenan nan can an karantar da kai inda za ka taka bayan liman ya yi kai za ka yi nan bai ture a ce ba ka yi ba kuma idan nan idan nan ba a ji ba me ke cewa a ina ake yin ta ci amuli in ya ce amin ku ce amin wannan maganganu sai masu hujja a hili karara bayan wani dalil liman me aka kamar albani cikin sifatar na albani da ya kama sa'ala a ina za mu samu dacewa da wannan samun wannan gafara ta cewa wanda aminkin shi ta yi daidai da ta mala'iku ana gafarta mishi abin da ya riga na laihi to ya za a samu wafaka ya ce kenan liman in ya wara amin kahin ya jiri ku ya kudu ku a nan kun haɗe da liman da mamu da mala'iku ta haɗe amma liman zai fara ka hanyar dire ya ku ɗoka kamar da yake cikin sifasar na albani ka masala ce a yau mahi yawa ganin matsalar wasu mamu wasu limaman ba sa bayanar da hami to ce masu yin ma aikace abin da samu na aikace ya ce hatta makka da madina ya ce idan ka musalla za ka ji da galibin ya ce ghairu magabi ba alaihi monotoli iya dire wata ta ami ya ce ba ha saba sunna ba haka bane ba bukku har amin hai liman yawa su da ja ka hi mai dire ayi sun doka ami kenan sai dai liman ya biyo bayan su haka yake wani da yawa can ka samu mutane wuri da yawa an kada mutane suna har amin bayan wani don gini imam ya ce wannan ya saba ma sunna za ku yi aminkinku bayan ya dire wani dalilin ya wada amin ka hanyar dire ya ku ɗauka na an samu wafaka samun fadala ta samun gafara ta mala'iku wannan duk da akwai nan bita da shahara ta risala ta ibn abi zaid cikin risala ibn abi zaid ya kawo masala amma ka ɗauki misalin dalala da shirin wannan littafi da ke ba masu sun zuciya bane ba ya kawo hujjoji irin wannan hujjoji da makaranta na maganar cewa babu wani abu da yana liman iya ce amin annabi iya amin kuma ya bayyana ya kawo ruwa cewa idan annabi ya ce amin ya daga murya ma mu suka ce amin ta har masallaci ya dauka mata gumza gumzakin amin kuma da ba maliki akan maliki ya yi sharin da arutar haka idan ka baka bakan ka matsala kunan amin kana liman kunan ka bayanar da amin mamun kuma su bayanar da ita iya cikin shi'ar na addini kuma a sallah haka ake samun wannan fadala ta amin samun gafara ta gafara ta Allah kai wannan shine hatta mai zarkani ta gama magana cewa an samu ruwaya daga ibn qasim ta cewa imam malik ya ce liman bayin amina inda yake bayyanawa ya ce kai ruwa ma an ce ma gaba da mace duka ba a mulkin wadai ma to ya ce amma ga litar imam malik ta bin imam malik ya kawo kuma ce haka almajir malik almadinu suka tare malik tare da malik a madina duk yan madina a madina malik ruwan suka kawo kenan malik ya tabbatar da yin amin a inda liman ke bayyanawa kuma gashi abin da kama littafin shi a rubuce haka kenan za mu ba da ƙarfin gwiwa ƙarfin madogara kan abin da ta a wani ruwayoyi ko duk da ruwayoyin gaba da wacce da waccan ko ce bayan ma malik ya kawo bukhari ya kawo su muslim ya kawo su duk wani ruwa guda biyu gaba daya ko ce mutum kan alayhi hadisi sai wa haddathani an malik an abi zinad an al-a'raj an abi hurairah anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam قال إذا قال أحدكم آمين وقالت الملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه أبو رجب الله أبن رواية cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza qala ahadukum amin tunan yawa Allah magana amin ya dace da kaga irin kiran hafs da warsh wajen madda a tabi wannan da aka ca ta wajen ta mai aka ca wajen aka ca madar badar ana kawo wannan amin imma cewa a ja a kira warsh daga amince sun ja hamazar fitar harkar hafsuna mata harkatai ala kulli hal akwai kuskuren da yake wakana cewa amin akwai masu kurin amin ba amin akalla amin dole kamar harkatai da akalla amin amma wajen ja wannan an san madda ta ƙarshe ta arziki sukun ana janta har zuwa su ta harkata amin nan ba matsala amma maganar amin ba taso ba imma amin ba laifi ba ne ba amma amin ba ba haka nan da abinda yake cewa idan ya ce idan ƙali a hadukun amin in ɗayanku ya ce amin waƙatar mala'ikatu fi sama amin mala'iku a sama su suna ce amin idan wannan aminkin ta da ta mala'iku fawafaƙat hidahmul ukura sai ɗaya ta dace suka yi tarayya da ɗayar kenan ta mala'iku da ta in suka samu wafaka gofira lahu ma taƙaddama min zambi za a gafarta ma mutum abin da ya riga yayi na zunubin shi wannan shi ne ita wannan ruwaya duka yana hadisun duka ne gaba daya mutafin alayhi bayan imam malik shi ma dai bukharin sun ga ruwaya mutafin alayhi bayan imam malik sai wa haddathani an malik an sumay maula abi bakr an abi an abi salih samma an abi hurayra أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد فإنه من وافق, من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه yace abu hurairah kibar labarin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza qala al-imam sami'a Allahu liman hamida ilimin yace sami'a Allahu liman hamida faƙulu kuma muku ce allahumma rabbana lakal hamd nan shi mana akwai saɓanganu akan mas'alar kenan wannan shi ne jigo da ya shahara a malikiya an raba aikin mamu da na liman liman zai ce sami allahu liman hamida mamu su ce rabbana wa lakal hamd wala rabbana wa lakal hamd wannan mas'ala ce fa'inta ce kan wannan nasi da makaranta kamar na ga albani cikin wannan tabbatar cikin jaka sai namun nauyi hatta irin imamu sudi rita na musamman ita musamman imamu sudi ta shi ne ta zami ne shi imamu sudi suna kawo hujjoji hatta irin su usaimin da su wannan kan wannan mas'alar wannan ba hujja ba ce ba ta rabawa liman aiki saboda shi a nan sadar da wadda magana ya ce sallu kamar ra'aitu muni usalli na manzana ce ku yi sallah kamar ina kuka ka ina sallah ki yanda manzan Allah ke yin sallah haka za mu yi ta cewa araba ya tabbata a sunnoni hadisai ingantattu manzan Allah shine liman yana yin sami Allah liman hamida lokacin tasawa da garkuwi a ne ke ta in ya mai gafe can sai ce Allahumma rabbana wa lakal hamd to yaushe za a raba yace to kenan in aka yi haka shi mun za su sallama iya tashi da ta sami saman da Ibn Ahmad da to kace ma to shi ma mu da me tashi in ya tashi me zai bayan tashi kenan kai ka dokewa ma mu wani azkar imma na tashi imma na bayan meke shi wannan sallallahu alaihi wasallam bi akwai zikirin tashi sami Allahu liman hamida in ya meke rabbana wa lakal hamd ko ya ƙara hamdan kasiran sai mun barkan fi ko wannan shine abin da yake aikace haka suke ce gaskiyar magana ta wannan hadisi kamar da mawunin wuki cewa me ya kawo to wannan magana da ya ce ilimin ya ce sai magana kuta da barawa alhamdu ya ce me ya sa mawunin wuki ce a nan wani abu ne cewa manzala yana ɗaga murya ta sami allahu liman hamida ba kamar yadda yake daga bayan ya miƙe da bayan ya miƙe ba su sanarwa kanta sake nan dan ya sanar da su da tabbacin kalmar rabbana lakal hamd haka imamu nawawi ke cewa na masu ita da musamman yayi kawo nan hujjoji na madogarar babu rabu tsakanin liman da mamu kowa zai wade ta illa an san akwai mushkila a yanzu inda ake samun ladanai an saba wani a ce kenan ya ga an samu matsala ko rigima tsakanin abu to ai shi da mamu dai bai bayyanar da askar kishi ko tashi ko dagowa inda liman ya zamanto kenan ya samu matsala bai daga murya ko mai daga murya to nan kaga bai hana liman lannan ke hudu da wani aboye ya bayyana da waccan da a sauti mai daga a bayyana ne ko amma da bai dauke ma ita kuma da aka fahimci abin ba wani matsala komi ka hudu inda wanda kai ma ka hudu wannan shi ne shi ne matsalar da ake raba tsakanin liman da mamu a nan sallar sallar shi da bai rabawa duka biyu ke yi iya tasarwa ta sami Allah liman hamida in ya mege ya ce rabbana wa lakal hamd kuma rabbana wa lakal hamd lafazi yau da kan da sifatar lasin limin albani ya kawo duka lafazin ko ne da akwai rigima wajen su malamai kan shin akwai za a ce kun rabbana wa lakal hamd ko ko rabbana lakal hamd ko ƙarin ma na alamar daunin karamar allahumma akwai ta kuma bita shi da mahimmancin sabbat talatin na albani rahimahullah mahimmancin shi a cikin kawai sallar duka wanda aka yi shi irin masalar zuwa masalar duk inda ruwa ya take kan masalar ya kawo ta bai kama hadisi guda kuma siffar sallar da annabi ya kama magana guda dan yawa ta gwada ta ba ta bace ba duk abin da in kalma ce in addu'a ce in wani aiki ne kowanne inda ya tabbata sunna tabbata zai kama ya ce ba zai ce mata ya ce ma a hayanan annabi wani lokaci annabi iya kaza wani lokaci wani yakan ta ce ba a yi wacce da gani an gaba su san masallar annabi da annabi kaza to wani in ka sabanin shi yace ba ba a yi to shi ma mutum da tayin in dai abin ya tabbata duk inda yake zai kawo shi he kai he he fasila nan akwai kaza in ma addu'a ce ma mutum na fasila addu'a he ka maka ya sama ya zama alama a wakil a wani wuri akwai wannan wani wuri babu wannan haka yake ko addu'a ce ya kawo sai ya kawo duk inda ta zo ko akwai mutum na fasila ya kama duk inda yake to a can ya ka duk wanda ko da ce tabbata akwai allahumma rabbana wa lakal hamd ya tabbata allahumma rabbana lakal hamd ya tabbata rabbana lakal hamd ta tabbata ko lakal hamd ko ne tabbata kin ba wani matsala duk wanda mutun yi ba mu mushkila kan shi ta su kayan abun nan gama ababan an samu rigima ko sabani tsakanin malamai akwai waukin shi akwai waukin ma wannan waukin babu ta wannan akwai waukin ko ne akwai ko ne tabbata nan dai cewa kenan in liman ya ce rabban ya ce sami Allah liman hamdu ku ce rabbana lakal hamdu lafazin da ka anan shi ma yake cewa innahu man wafaqa qawluhu qawla malaikati ghufira lahu ma taqaddama dhanbi kenan in wanda maganar shi ta yi daidai da ta mala'iku kenan da addu'a da kai mala'iku suna yi magana kenan mala'iku in taka ta yi ka ta yi da tasu ana gafarta maka abin da ya gabata na laifinka sai na ne sai al'amur fi julus amma ba daɗi ba a jin abin matsala samun haka na ko ka rubutu haka yin kanin tsaya ba mu koyi ba a jinka me mai ganin ka takaice to ba dan haka ba bayan amma an ka take bajin masauki ba ji me ji a radio bai mutare bai ji ko an shiru ba da ba haka nan kenan ko ka zo nan kai magana ko a baka mikor bai a takaice magana amin yake so kawo magana amin liman in yace amin an ce kahin ya dire amin kai ma ma mu ya ka doka ya ku ida kare shi magana amin amin iya harawa kahin ya kare kai ma ya ka hara dan ku samu muwafaka da taka da ta liman ko da tambaya in ma mai aka ce mutum ka takarda don haka aka bada kohuwa can yi magana ba samu da ke ba'aji bai tsarin zai bai zuwa daidai ya samun lokaci fari ga wanda ba'ajin komi ne kowa ba'ajin bayanin kowa matsala ce tsarin bai a haƙuri mai san tambaya ya rubuto kawo ke nan karanta kai tsaye sai al'amal fil julus fi sala maganar aiki ya ake maganar zama a cikin sallah مجانا الزماء أسلح حدثني يحيى عن مالك عن مسلم بن أبي مريم عن علي بن عبد الرحمن المعاوي أنه قال رآني عبد الله بن عمر وأنا أعبس بالحسبات في سلاح فلما انصرفت, فلما انصرفت نهاني وقال اصنع كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع فقلت كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع قال كان إذا جلس في الصلاة ودع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه كلها كلها وأشار بأصبعه التي تلي بعام ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى وقال هكذا كان يفعل شيء أبندا Ali bin Abdurrahman Ma'awi ke cewa Abdullah bin Umar ya ganni Abbas bin Hasaba ina dan wasa ina dan wasa tsakuwa ka a cikin sallah iya dan iya taba tsakuwa ka iya dan taba tsakuwa iya wasa tsakuwa Ibn Umar ganin hakan yace falamma saraftu lokacin da na kare sallah na huta daga sallah yace na hani sai ya hana ni kenan kakkai sai yake ce mishi ya ce mun isna kama kana rasulun salasar masana ka yi kamar yadda manzan Allah ke yi yake makaranta ba ka bar haka amma ka yi kamar da manzan sama yake yi faƙulta yana ce mishi kai fa kana rasulun salasar masana ya manzan Allah yake yi ya shi akwai mishi ya manzan Allah yake yi sallallahu alaihi wasallam kada sai yake ga mishi kan manzan Allah yake yi kana idza jalasa fi salah manzana sallallahu salama idan ya zamna a cikin sallah wada a kafahul yumna ala fakhadihil yumna iya dora tahin hannun shi wannan na dama akan cinye shi ta dama iya dorawa wannan akan cinye dama wa qabada asabi'ahu kullaha yana damtse dukkan yatsu hannun gaba daya ya damtsa gaba daya ya rike su wa ashara bi usbihi altatali ibham sai ya nuna wannan yatsa mai bin babbar yatsa kuma kuma nuna kenan sai haka ta cin kafiya ta tayya akwai haka ka dinga gaba daya ka nuna wannan kaza alqibla ko kai halaka haka amma dai anan ta ya rike gaba daya ya nuni da haka wannan kenan ga yadda yi da hannun damar shi na hagun ha ya ce wa za a kafa huliyusara alaƙaƙa da huliyusara shi kuma wannan tayin hannu na hagun ya dora shi a kan cinyar hagu ya ce haka za kanifa haka manzan Allah ya kinsa nasa kenan wannan siffa ce ta ya mai kashe akan wasa da hannu don bai san baya zai da shi shi yasa rashin sanin ya ake da hannun ne shi sa ke dan taɓa taɓa wannan amma an gaya mai gada ake a dimke wannan a nuna wannan a ɗora wannan akan wannan shi kenan haka ake yin tahiyya da kuma haka manzan Allah ya kinsa nasa sai kamar da muka yi bayani cewa dai duka wannan abin da ya inganta ne kuma imam muslim ka bayan imam malik ya karuwa ya ta inganta haka imam muslim ya karuwa ya wa haddathani an malik ha an abdullah bin dinar annahu sami'a abdullah bin umar wa salla ila janbihi rajul فلما جلس الرجل في أربع تربع وثنى رجليه فلما انصرف عبد الله عاب ذلك عليه فقال رجل فإنك تفعل ذلك فقال عبد الله بن عمر فإني أشتكي abin da yake wannan ruwaya abdullahi bin dinar ita ya ji abdullahi bin umar wata ran wasalla ila jambi rajul wani mutum ya yi sallah a gehin abdullahi bin umar wani mutumin falamma jalasar da ya zamna fi arba'in a raka'a ta hudu tarabba tarabba ma mashi ake tarabbo gina ya zaman samar kute zaman sarki zaman zaman sarki ko ce ya zaman harbe shi na tarabbo sallah tana zama iri hudu a sallah ana zama hudu a sallah ya tabbata a sallah akwai tarabbo akwai tawarru akwai iftirash akwai alika'a kowane ya tabbata suna nan amma kowane da wurin shi kowane da wurin shi nan a tarabbo zama ne ake na a haɗa ƙahuwa aka haɗa su ta a zamana a kan mazamana kan takashi eh a zamana kan takashi a haɗa ƙahuwa damar hagun damar shiga cikin hagun ta harɗe a zama kan takashi yanci zaman samar kuti wace zaman harɗe irin kwaya da wasu suna da ban hausa muna ce mace zaman saman haka ce da malami haka ce da zaman samar kuje ba ko mace a gwargwar zaman harɗe shi ga shi siffar shi da kurin a zamana kan ta kashi a hasa kwahuwa damar da kuɗe cikin ɗaya ya kasar ɗaya shi ne zaman tarabbu to sai wannan mutumin sai ya sauƙi irin wannan zama wa sana da jilai kenan ya haɗa kwahuwan shi kenan ilimki su ilimki kwahuwan shi zama kan ta kashin shi falamman sarfa abdullahi abu zalik alai da abdullahi bin umar da ya kare sallah sai aibanta abin da wannan bawan allah ya yi mai saraka faƙalar rajul sai mai da mai amsa fa'in na ka tafa alu dalikai makana yi faƙalar abdullahi bin umar fa'in ni a shitaki ni bana lahiyar kuma shi ne magana muka ajiya maganan ƙaunar ma'alfi'il in aka ce annabi ya ce kaza ya aikata kaza sallallahu kenan ana gabatar da kawai afi dan aiki yakan yi akwai dalilin wannan akwai uzuri ko mun tona daban kaga zan abdul allah bin umar wani ne wani aiki ya mai hada me zan ka kace kai ma kana yi wuce lalle kuma ga yayi amma shi akwai uzuri dalilin ba shi da lahiya ya ci da babban ciki kawai shi sai dauke shi sai kiran wannan zama kenan kuma na ɗaya cikin sunna a tarabu ana zaman tarabu zaman harɗe inda mutum iya sallah mashi lahiya sabbar sallah ta mara lahiya bai zaman tahiya in za ka baka baka a baka sallah a tsaye to baka zaman tahiya kai sallah ya kai zaman harɗe shine misalin tsayuwarka in kai zaman harɗe in za ka yi in iyayewa ka ce sujada kenan dan kai ruku'i ka dan sunkuya an ka taso sai ka warware ka je ka yi sujada dan ba ayin ta gaba da zamne sai inda baiwa sujada shin za a yi duka ishara ya ayi ruku'i in za su ruku'i sujada ya ƙara ƙasa da yawa amma inda za ka sujada dole ka warware kan wannan tambihi ga masu sallah a kujera in sallar larabawa take a saudiya za ka mutum ya zo tun da gida kafa ya shigo masallaci ya zo ya zama da kan kujera ai ya kare akan kujera wannan kuskure ne malamai sun sha bayan hakan har makaranta bayani ma da ya zama to kamar jiki gurin abin da ka ce in hadda uziri wanda ya hana baka iya dogon tsayuwa za ka tsaya inda ka sa ka zamana ba shi abu da kai ka zamana ba laifi ne ba amma ko ka zama kan kujera idan an zo ruku'i za ka tashi ka yi ruku'i kada yi ruku'i inda ka tashi wanda ka yi tsaye ka yi ruku'i kuma ka yi ruku'i baka zama akan kujera ya haka ya haka kujera ba a yi ba a sallah gaba da kan kujera sai inda bai yi wani a sujada kenan an haka zo ruku'i za ka yi ruku'i inda kowa an haka sujada kai ka bar kujera ka je ka yi sujada irin na kowa amma ka ce idan da gangan kana zamane baka je baka sallah da rukuni ga bari ba sallah nan uzurin ba iyawa ne in ba iyawa ake sallah zanne nan kwarin suna ta bayanan ina gaba da mai suna bayanan bayanin a abin ya yi wa saudiya gaskiya to ko anan kai sallah kan kujera duk abin da ke wai ka yi shi abin da baka iya ne aka ɗauke maka baka dogo tsayuwa ko bai ka kai gushin kasa wannan shi ne ka yi ta a kujera ko a zamani abin da ya yi ba ka yi irin wannan zamanin tarabbu in ya yi wa shi ya yi ka yi zaman harɗe shi ne misali siffar sallaka siffar tsayuwa ta mara lahiya zaman harɗe ake shi na tarabbu zaman iftirash ka zamana a kan ƙawa ta hagun ka kawo ƙawar dama shi ne iftirash shi kuma zama ana yin shi a wuri biyu ka ana yin shi tsakanin an kai su sujira ta farko za ka yi ta biyu ke tsakanin sujira guda biyu ake yin shi ana yin tsakanin sujira guda biyu ake yin shi ko kuwa ka yi shi a tahiya inda yake sallah mai zama biyu a zaman farko ko ko sallah mai zama ɗaya na yake mamanin sa samun saɓanin su ce a tun sallah ce mai zama ɗaya a yi tawarru ko su ce a yi iftirash nan da akwai saɓani mamashi kamar a bayarin ce da zaman iftirash zaman kan kawo alhabu a raka'a mai sallah mai raka'a bi kamar sallah asuba ko zama filaka kenan ana zaman iftirash zaman kan kawo alhabu tsakanin sujida guda biyu ko a tahiyar farko ko sallah mai zama daya na ake zama a kan kawata hagu ya a ta alika'a alika'a zama kan diddigi kan diddigi wani ana yin shi a wuri guda tsakanin sujida guda biyu kuna tsakanin sujida guda biyu ake shiga ba a yi shi a tahiyar zaman diddike ya ba wuri a matsayin kawai akwai da ruwa in dai akwai wuri ba ga mutum ya limanci ya yi shi a ba a zaman diddike a kan tahiya ko ucece sassan cikin suna abi dawud sai ya baya mai na musamman aliƙa bai na sajirtai suna abi cikin suna abi dawud aliƙa na shi tsakanin su jiri guda da kai shi an kai su jiri da tarko kayan kai ta biyu wani an koma da ke a zamana a nan ko ka yi iftirash ko ka yi aliƙa kana dama ka yi kowanne amma ba a yin shi a wajen tahiya kuma akwai masu inkarin shi an jan sabanin wata ruwa ya ce rashin fahimta magana ga wannan cikin sai musulun akwai ruwa ta anas bin malik wani mai tambaya me magana iqa ya ce su a wajen iqa ce suna ce ta baban kasim a iqa yake suna kan gwiwa kan da duke tun kuma na ce lahi da ce a sunna baban kasim ce abdullahi bin abbas ne suna ba makasa annabi iya irin wannan zama na kan diddige amma ta an bayanin iyayen shi tsakanin su su guda biyu in yi sura tarku kan tabi annabi ke shi shine alqa zama akan diddige sai a tawarru zama akan ta kashi bangaren hagu ka kawo kauka ta dama ka so ka kauka ta gun kasanta ka zama kan ta kashin ka bangaren hagu shine a tawarru to shi wannan ana yin shi inda yake sallah mai zama biyu nan salama ya yi zaman harko ya iftirash a zama na biyu ya yi irin wannan zama a kan kawata ɓangaren hagu wanda wannan jira mafi malikiya suna kawo dukkan za ta yi ƙarshe shi za a yi wallah wala to kinan yanzu ne muna magana tarabbu kinan shi abdullahi bin umar ya haka dan bashin lahiya sai irin wannan sallah ta haɗe ƙahuwa kashi kuma can ya koyi da shi wannan aka samu sai ke hujjar kullum ya yaki da aka ce da ruwa ya ko sabi na ko ya yaki da abin da aka ce kai wannan akwai dalili kaga shi ya gaba da ya yaki da shi amma ibnu umar mai karantar da shi ga abin da ga abin da ke sunna ke ba dan shi yayi ba zai zama ta hujja yanzu haka da yawa maka misali mutum bai lahiya akwai zaman da bai iya kan tayya kenan kai aiki kun da abin da ya tabbata sunna wa haddathani an malik an salqat bin yasar an al-mughira bin ana mughira bin bin hakim annahu ra'a abdullah bin umar yarju fi fi sajdatayn fi salah يرجو في سجدتين في صلاة على سجود قدميه فلما انصرف ذكر له ذلك فقال ايه فلما انصرف ذكر له ذلك فقال انها ليست سنه ليست سنه صلاه وانما افعل هذا من اجل اني اشتكي wannan abin da yake so ya bayani wani ya ga abdullahi bin umar a raka'a biyu masu sai ta gama in ya yake nan raka'a biyu zama da yake yi iya zama a kan irin wata siffa ta tarabu kenan a kan abin harkon kwakwahon shi kenan nan ya zan kwakwahon na shi ya zamna kan takashin shi irin zama da yadda na tarabu siffa ce kama ta abu da ya kare ya ce wannan a nan zama kan diddige kan diddige ne kan diddige da ya ƙare ya ce don kinan wajen kuma in kuma zama kan ya tashi iya da matsala ta an ci iya da babban jiki iya da babban jiki ne iya da babban jiki ibn umar iya an ce iya da babban mutum iya da iya da mai ake cewa iya da iya da mai ake girman jiki iba kenan da ya wannan sallah ya zamana kenan kan aka ce kan kan kawawun shi aka ce kan kawawun shi da ya haka sai ya mishi wannan ba sunna bace ba ta sallah kenan aka isa kaida amma nayi ne dan lahiya kenan ba aka san mutum lahiya ya lahiya bai irin zama sallah zama ne na lahiya kuma aka ce kullum ba zaman tarabbu in mutum ya lahiya shi sai in baka lahiya ne kenan ni ma nayi ne dan lahiya kenan ba sunna bace ta zama ba kaka hujja kenan ka ce ake zaman tayya ta farko misali ya kan darurar ne kullum وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن عبد الله بن عبد الله بن عمر أنه أخبره أنه كان يرى عبد الله بن عمر يتربع في صلاة إذا جلس إذا جلس ففعلته أنا يومئذ حديث السن فنهاني عبد الله وقال إنما سنة الصلاة أن تنسب رجلك اليمنى وتثني رجلك اليسرى فقلت قلت له فإنك تفعل ذلك فقال إن رجلان لا تحملان لا تحملان يجي abin da ya wakana shi abdullahi bin umar yake ba abdullahi bin kasim labari cewa annahu kana yara abdullahi bin umar da tarba fi sala ya ga abdullahi bin umar kenan baban shi iyayen tarabbu irin wannan zama na kan mazamna ka gama abubuwanka haka ka zamna a sallah fa fa'altu ni ma he nayi yace na wannan abu wa anna yawm hadisi sun ina yi ne ina da a lokacin ina da shekaru kana kai ina cikin kurciyata na irin wannan zama ni ina cikin kurciyata fa nahani abdullah sai abdullah bin umar ya hana kakka irin wannan zama kakka irin wannan zama a sallah yace inna ma sunnatu sala abin da yake zama na sunnar sallah an tansiba rijlaka al-yumna ka kafa kawaka ta dama ka tattana rijlaka al-yusra ka kalli muke ta gum kenan a kasanta kenan ba zama ake ba akan mazamna eh wannan dalilin shi lahiya ne he yace fa qultu lahu hinacin baban nawa fa innaka tafa'alu zalika ma kana yi gaba yace fa inna rijlaya laka manin ina irin wannan zama wancan tarabu kawo na ba sa doka na ne kan banda iya zama kan kakkawata magana kenan bai zama kan ya zama iftirashi bai iya iya da jiki jika-jika ne ya ce sai wa haddasa ne an malik an yi haya bin sa'id an da alƙasin bin muhammad a rahamun julusu fita shahul fa nasaba da jalahul yumna wa sana da jalahul yusra wa jalasa ala warki da aisar ولم يجلس على قدمه ثم قال أراني هذا عبد الله بن عبد الله بن عمر أن أباه كان يفعل ذلك na abin da yake ruwaya ƙasar bin muhammad ce ya ga mutane a cikin tahiya sai mai yaka ta fanasabar da lauyi ya kawo suka ga ya kawo kawo shi ta dama wasana rijalu yusra ya ya limke kafar hagun wa jalasa ala warkil aisar ya zamna akan takashin shi bangaren hagun walam yajlis ala qadami bi zamna ba akan kahush suma qal sai ce arani hada abdullahi ibn umar abdullahi ibn da kanshi ya ga ina haka kuma shi ma baban nashi iyayen haka amma wani wani ya tabbata na na tawarruk daban da wancan tarabu ce ba sunna bane ba amma irin wani zama akwai shi a sallah illa a ina ake yin shi shi maganganu kuma bayani a baya sabanin malamai ana yin shi a dukkan tahiyya ta karshe ko ko he inda yake da zama biyu a zama harko a yi iftiraj zama karkawa ta hagun zama na biyu a yi tawarruk wanda kamar yin sai musa albani rahimahullah suna rinjayar da kamar da cikin wata musulun annabi sallallahu alaihi wasallam a gaci an samu yayi wannan zama inda aka zo zama biyu da a sallah da yazo zaman harko yayi iftirash wannan ya tabbata aikace kuma zama na biyu sai tawarruk ke zama inda ke zama biyu zaman harko yake zama kan kawo ka ta hagun zama na biyu yake zama kan kashin bangaren hagun shine abin da da yayi karhi akan magana sai yana da matashi babu a tashawar bisa lata ba tunan magana mai ta tahiya a yin tahiya a cikin sallah shi na a tashahud fi sallah a tashahud kenan kalma ce ta tahiya a tashahud yin tahiya a sallah wanda harko ma ko baka da lafazin ba iya ɗauke maka wata shubaha masu tsayawa tahiya bakin salihin kaga salihina an ka tsaba kan salihina ba kai ba sama kai ba tashahhud dan bakin salihin ba a cikin ba ba shahada ciki babu kalma a cikin ta shahadu bakin salihina na kuma sai tahiyya wa gajera ce bakin salihina to ga tahiyya inda take a sallah haddathana yahya an malik ha ha duka sai inganta shi wani nakal duka sai ko da sai hanta duka duka yau babu da yi ko daya yau ko da babu da yi ko duka ingantattu ne duka sai yayi ne wasu ma mutafakar alaikum duka sai inganta cewa yin tahiyya a cikin sallah haddathani yahya an malik an ibn shihab an urwa ibn zubair an abd alrahman ibn abd alqari annahu sami'a umar ibn khattab huwa ala al-minbar yu'allimu yu'allimu an-nas at-tashahhud يقول قولوا التحيات التحيات لله التحيات لله الزاكيات لله الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ورجل التحية shahararra daga umar bin khattab radiyallahu anhu kalma cewa abinda yake cewa shi abdurrahman bin abdulkadir ya ji umar bin khattab radiyallahu anhu iyakan mimbari iya koyawa mutane yanda ake tahiya sai ya ce na an ce yana magana ta shahara ya yi ta a gaban mutane sahabbai da sauran tabiya a gaban mutane cikin kamun bireta ya ce ku ce a tahiyyatulullah kyawawan kalmomi na gaisuwa sun tabbata ga Allah ko sun keɓanta ga Allah a zakiyatulullah tsarkakakku kuma tsarkakekku kalmomin tsarkakakku sun tabbata ga Allah na gaisuwa da nan ake da gaisuwa wajen girmamawa at-tayyibatu da hada dan kalamomi su ma dai yaje yaro kenan at-tahiyatu lillahi ta az-zakiyatu lillahi at-tayyibatu ita ma kalmomin da hada ita wa salawatu ita ma da salawatu da salloli guda biyar duka sun keɓanta ga Allah kenan Allah kada yake da ake akan su duk wata kalma mafi kyawu mafi tsarki mafi dadi ta tabbata ga Allah subhanahu wata'ala ya ce assalamu alaika aihuwan nabi amincin Allah ya tabbata a gare ka ya kai wannan annabi wa rahmatullah hakanan rahamar Allah ta tabbata a gare ka wa barakatu da albarka kina rahama Allah da albarka ta tabbata ga annabi assalamu alaina wa ala ibadillah salihin amincin amincin Allah ya tabbata a gare mu haka ya tabbata akan dukkan bayan Allah na kwarai na cikin sai bukhari ne zan ga cewa duk wanda irin wannan kalma ya ma dukkan wani bawa na kwarai a sama kasa kamin addu'a duk wani bawa kwarai sama da kasa kamin addu'a in ka ce bayan Allah na kwarai gaba daya ba ka yabance kowa ba ashhadu an la ilaha illallah na shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah to wannan zamu ga fika wancan na wahdahu la sharika lahu ta ruwa daban ta kawo kamar da yake cikin sifar na albani a wani lafazin ma akwai lafazin da ya zo kan taɓa markin ƙarin lafazin ba da wula shi kala wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasulu na shaida cewa muhammad sai sanama bawan allah ne kuma manzan allah ne wannan ce tahiya ta umar bin khattab wadda ita ce imam malik ya ɗauka kina a malikiya wanda ita ce tahiya wadda malik ya ɗoka ya zaɓa a cikin sauran tayoyi da suka zo wanda ganin cewa mun zo nan kuma za mu shiga ta gaba ta gaba kuma misali yan wata hiyar gaskiyar magana lafazin tahiya daban-daban ya zo akwai ta ibn mas'ud akwai ta abdullahi bin abbas akwai ta aisha amma dai za mu ga insha a ƙarshe a cikin tahiyoyin wacce ce mahi inganci wadda malamai mahi yawa suka zaɓa na hadisi ko na fikihun kanta wannan iya cikin kenan darasin mu na gaba dangane a yanzu ko da mun doka ban mu ida ban mu shiga zamu gibi ne masha Allah zamu tsaye da anan Allah kan satan sama sai mu dasa farkon magana mas'ala tahiyya a cikin sallah da wanda take yiwa da irin canji da yazo na lafazi na assalamu alayka ko assalamu ala nabi Allah kan satan sama insha Allah an wa akwai na ga akwai takardar na take akwai wani ya kawo mamu kadai suke samun gafara banji kun sa imam ba a'a ai da ne magana cewa idan magana ta yi daidai da ta ma mala'iku da mai magana liman ya baka baka da liman da mamu ko bari ba a ta kai duwun da ya kalmar aka ce duk wanda ya kalmar kenan da liman liman ya shi ware ma kuka yi kenan liman ya yi mamu sun yi ana magana ce kenan in suka haɗe da ta mala'iku ana gafarta ma kowa kenan liman shi ne farko mai a ciki kuma mamu suna ciki shi ake sau da a haɗe wuri guda a haɗe kenan a samu muwafaka ta liman da ta mamu ku samu muwafaka tare nan da ta mala'iku sai ka ce a samun kahin liman ya shirye kuma ku hara eh hatta wajen mana lakal hamd hatta ita ma duka kowanne ba ke ce liman ba kai ka ce a nan wannan wata ruwaya ta kawo yanci amin eh shi ne hadisan biyu ne dama shi wancan ya ce nan ya ce ya ce wala dalin ku ce amin to ana anan ba a karantar da mu ba bayan tashi ce ko karanta mu to amma ce ya karantar da mu sai in ya ce amin kuma ku ce amin اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته